أو فاتحة لصلاة الفاتح لك أنت السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المعطر وتأتي به بنظرة تأتي لنا بالظفر ولئن شئنا لا متقسم لا مين لرنتوا والله دامون قداما دامون سو alhamdulillah ma ba a so din ba la nazhabanna billazi auhayna ilayka wallahi da sai mu tafiyar da abin da muka yi wahayi zuwa gare shi wannan ganin daman mu ne muka bari da sai mu tafiyar da abin da muka yi wahayi gare ka ai alqur'ani shine qur'ani bi annam gohu mu shafe shi mina sudur daga kiraza wal masaifi da da littafan ma a buɗe qur'ani ma ba za a ga rubutu komai ba a ciki sun ba za ta zubi laka biya alaina wakilan sannan ba za ka samu wani wakili wani wanda zai tsaya ma ya dawo da shi ba in ba mu ba ba wanda zai iya dawo ma da shi wannan wato faɗar baiwa ce da Allah yau manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya yi masa baiwa da Qur'ani kuma wato nunawa ne manzon Allah lalle ya riko da Qur'anin nan da kyau ka ai sakaci da shi to wannan manzo Allah aka nufa manzo Allah aka faɗa amma abin da ake nufi al'ummarsa ba manzo Allah manzo Allah bai wasa da Qur'ani ba kullum a cikin karanta shi yake abin mamaki ma duk sahabban da za su rawaito sallar daren manzo Allah zaka ji sun ce ya bude da bakara ya bude da fatiha da bakara kamar ma'ana kullum sauka yake yi kenan tun da galibin hadisan da suka rawaito sallar daransa za ka sahabin ya ce na bi shi ya buɗe bakara ina jiran aya ɗari zai yi sai da ya kai ta ya fara ali imran sai da ya kai ta ya fara nisa'i sai da ya kai ta sallar ɗan lokaci ka ɗan mahaifa ga an shafe wajen kamar izu ashirin to kuma da rana da waye dai duk gaba ki da qur'ani ake ta karantawa sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah bai wasa da shi ba to wannan ana nuna mu al'ummarsa lalle mu kula da shi balle mahaddata lalle su kula da qur'ani qur'ani yana da saurin zubewa manzo Allah ya ce ya fura kuma saurin ballewa ya daji ya shi qur'ani to bare mahaddata bare ma duk al'ummarsa dai kuma ai ta kula da ita ai ta kula da qur'ani nan duk ilimi yake nan duk shari'o'i suke nan za a yi ta jin abubuwa hadisi kuma ya tafassara mana da abin da malamai suka haɗa a kai da kuma kiyasin da malamai dai duk suka yi to kuma shi zai tafassara mana addini to har a zo wannan din zai faru ƙarshen zamani har kuma a zo ƙarshen zamani lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala zai shafe shi daga kirazan mahaddatan ma kowa ya tashi jima komai ma a kirjinsa duk gaba ki kuma a shafe shi daga takardudin ma kuma koma me shi kenan a to amma wannan kuma kiyama ta taho kenan to kuma dan abin da zai rage zikirin zikirin ma shi ma duk a share kuma iska ta taso duk ta kashe mumune duk gaba da sai a sharare sai duniya ta tashi a kansu illa rahmatan min sai rabbik dai rahama ta ubangijinka rahama ubangijinka ce jin kan ubangijinka ya sa aka bar qur'anin nan kuma zaman qur'anin nan shine zaman mu lafiya duk wannan bala'i da ake ciki ma wai ma Allah ya sauwake kenan saboda rubutun qur'ani yana ciki bala'in yana ciki dan an daina aiki da shi shikenan amma dan dan saukin da muke ji ma saboda qur'ani yana nan rubutunsa yana nan kuma alhamdulillah bayin Allah suna nan suna ta karanta shi dan zatin Allah ana ta ibada da shi dan zatin Allah to za a yi ta ruwa sama za ta yi ta ruwa arziki zai ta ruwa za a yi ta yin abinci kasuwanci zai ta kyau amma ran da aka wayi gari kuma babu shi a takarda ma to kuma lamarin Allah ya zo to mun bar shi ne wato dan jin kai sai dai dan jin kai ga ubangijinka lakin abqainahu mun kyale ma mun kyale qur'anin ne alqur'ana qur'ani rahmatan dan jin kai min rabbika daga ubangijinka illa inna fadlahu kana alayka kabira falalan ubangiji a gare ka ya muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya zamanto kabiran babba aziman mai girma haisu anzalahu alayka ta yanda a ce qur'anin nan Allah ya saukan ma da shi sallallahu alaihi wasallam wa daqal maqamal mahmuda Allah ya baka ceto babba ranar tashin kiyama wa gairu zalika ga wani wannan kafa'isu kuma keɓance keɓance abubuwan da Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma za mu zo da su duk kuma suna nan da yawa Allah ya ba manzon Allah da yawa kuma abun munna ne annabin mu ne ma'ana kuma mu al'ummarsa mu aka ba wa'annan abubuwa kenan قل إن اجتمع الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض zalira ذريعا kulka ya musu la in istama'at al-insu wal jinnu da aljinsu mutane gaba ɗayan su za su haɗu wal jinnu da aljannu ma ka san mutum ya kasa abu kuma sai ya ce aljani ya masa to da da mutanen da aljannu duk za su haɗu ala an ya tuwo bi misal hadha al-qur'ani a ce su zo da irin wannan qur'ani fil fasahata a cikin fasaharsa iya faɗan magana wal balagati da iya faɗan magana ce nau'i nau'i ne amma dai abu da yake faɗa ka faɗi magana wanda ba za a jira kuma a ce wani kai kai wani irin dogo- wa- dolo ne ai baka magana ba ta ƙare ba to me ma'ana abin da ka faɗa kenan to an mutum shi kenan ba shi da fasaha kuma balaga ka iya faɗan yaran in ba haushen ne ka iya kawo hausar a ji ka ta fita in za ka iya maka ka hada da wani yare ka yi wauta kenan ka iya kawo hausa a ji da ta fita dukkan fasaha da balaga ko in karatun ne ka ji shi hankali ya yarda da shi ilimi ya yarda da shi ba ka ta shato wauta ba to a ce a zo da fasaha a zo da balaga ba in mutane da aljanu sun haɗu ba su iya littafi irin wannan mai qur'ani ya zo da wannan ba da kaga shafewa da tabbatarwa ya to ka gaya musu in sun haɗu la ya tuna bi mislihi ba su iya zuwa da irin qur'ani ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahiran ko ba shashin su ya taimaki shashi ko shashi ya taimaki aljanun su taimaki mutanen mutanen ma su taimaki aljanu ai wacce tsaje ba su iya zuwa da qur'ani ba ai muhina ai mataimaki nazala wannan aya ta sauka raddan dan juyar da magana ala qaulihin abu safadin kafirai suka ce da shi launa sha'u la kunna misl hadha yukatimu da buguzun muhammad ai wa mun ga dama sai mu faɗa to ai hana ku in ka ji ana da na iya da na ga dama zan yi ai ba za a iya ba kenan kamar irin yadda fir'auna ya laruni a katulu musa ku kyale min kashe musa nan kai to ai ana ka ga musan nan gaban ka kashe shi mana sai ba mutum yana ta kuri kaza kyale to wai da laushi launa sha'u da mun ga dama da kunna misal hada mu ma da mun faɗi irin wannan qur'ani alqur'anu to sai Allah ya musu wannan juyar da magana Allah ya ce ba ku ba ma ku haɗu da aljanun kuma ba za ku iya zuwa da qur'ani ba a cikin fasaharsa a cikin balagarsa alqur'anu alqur'ani din nan mu'jizun ne gajiyarwa ne wa ijazuhu gajiyarwarsa fi fasahati a cikin fasaharsa wa balagati da da cikin iya kai sakonsa hajaza al-arabu larabawan ma kufun na ƙauye na gidi sun kasa an ya tuni su da hazar qur'ani su zo da irin wannan qur'ani fil fasahati cikin fasaha wal balaga da balaga kana aliko bare kuma wanda ba su ba ina kuma wanda koya yi bare kuma wanda ba su ba kana alimu wani malami ya kasance min ulama a Amerika daga malaman Amerika yau aridu hazal qaul yana cewa kai in dai aka yi ilimi ba dai ba dai magana bace kuma kai sako zuwa kai da shi zuwa kai da shi yana yana musun wannan magana da ake faɗa yana cewa almuslimuna musulmi ya aka kiduna suna gudun cewa annal qur'ana cewa qur'ani mu'jizun wai ya gajiya la yaqdiru ahadun wani ɗaya ba zai iya da ikon an ya fiye misil Qur'ani ya zo da irin Qur'ani ba hal qalu hadha hakan wai da gaske ne wannan abin da suke faɗa inda hum ham qalu ko fa sun faɗe shi ne faɗas kawai ta asuban dan goyon bayan addinin su bidini dan malum baya kawai suke faɗa haka qala lahu wahidun sai wani malami ya ce masa a'a wallahi ba dan malum baya bane gaskiya ne na'am yace da shi haka ne alqur'anu mu'jizun qur'ani wato ya gajiya قال له كيف تقول قرآن معجز to sai wannan malami mustashiriki ne ya zo ya yi karatun larabcin ya iya larabcin har yana cin laraba ma gyara ya haddace duk ka'idu ka'idodi ne dama to duk ya haddace wa'annan ka'idodi ne to kaifa taqulu al-qur'anu mu'jizun kada ka za ka iya cewa kada za ka ce qur'ani ya gajiya ana til fasahati wal balagati kaza ni din nan da kake gani na ko ni a cikin fasaha da balaga ta larabcin na kai matsayin kaza wa kaza wa kana yadrusu ma'ahu nahawa yana karatun nahawu tare da shi wannan abokin nasa wal arabiyyat al larabci wa kullu shay'in duk abin da ya mantiki balaga da wai duk wani abu da ya shafi magana qala lahu na'am sai wancan malamin yace da shi wannan ba amerika din ta'ala haka ne to ta'ala zo la'allana nasna'u shay'an misal alqur'ani ko ma iya yin wani abu na qur'ani zo mu yi wani wata magana mu ji mu gwada ta da qur'ani jahannamu hazi jahannama din nan da Allah yake faɗanta Allah ya gaya mana ita khalqun azimun wata halitta ce mai girma min a azami ma khalaqa Allah ta jahannama tana daga mafi girman abin da Allah ya halitta dan komai za a watsa a ciki hayyana tiku za to zo mu yi fusaha mu yi balaga da za mu kufanta jahannama a ɗan yare kaɗan a ‘yan magana kaɗan ba sai mun ta dogon bayani ba mu ɗan yi wani ‘yan magana kaɗan wadda duk ‘yan yaren yau zai ce kai amma an kwari wannan shi ya fi kai mutuka da a ce babba ce fatuwa ce kaza kaza wannan kalmar da aka faɗa kawai duk wanda ya san yare ya san ma'ana an ce ita babba ce ya san ma'ana an ce ita babba ce to zo mu subanta jahannama a haka mu subanta ta nasibu jahannama fi si'atiha a cikin fadinta da yalwata wa azamatiha da girmanta ta kala al-ameriki sai wannan mustashriki din nan da amerika yace to bari in fara ne jahannamu khalqun ita jahannamu wata halitta ce khalaqahu Allah khalqun khalaqahu Allah da Allah ya halice shi min a'zamil makhluqati yana daga mafi girman abin halitta ta sa'u kaza wa kaza za ta iya cin adadi kaza za ta iya cin adadi kaza ya ya gama wasala ya ya gama shi kenan jahannamu azimun kaza mai girma ce kaza ja abi kafirun min al-ibarat yazo da fasarori bayanai kala kala qala lahu sai abokin sa yace to zo ka ji yanda Allah ya sabanta jahannama zo ka ji unzur ma qala Allah tawa zo ka ji abin da Allah ya faɗa cikin jahannama yawma yaqulu li jahannama halim tala'at wa taqulu hal min mazid ranar da za a ce da jahannama kin cika ta ce akwai dadi a ƙaro ma'ana ba ta da adalci kenan duk abin da aka zuwa a cikin shiga ta ce karo ma'ana suna da yalwa kenan yanzu wannan duk ba yanzu wannan ba sai an yi wa mutum cewa kato a ce kaza kaza kaza kaza hmm? abin da za Allah da kansa zai dinga cewa kin shiga ta dinga da karo Allah karawa kuma irin ta Allah ai wannan ba sai an gaya wa to wannan shine ake nufin ka zo ka dinga zuwa da bayanai a fasaha da kaza da kaza malamai suna da wannan fanni fanni ne mai zaman kansa to fanni ne mai zaman kansa to qur'ani ya yi tashe zuwa wannan yanzu yanzu zai baka kissa a yanyanke a yanyanke kuma ta kawo ma ma'ana ka ji ka gane me ake nufi da wani ne ya yanyanka kissa yayin ba ta fita ba ba ta fita haka ba qur'ani bi yana da da wannan magana ce amma ka ji ana rera ta a karatu ka ga mai karanta ma yana kuka mai kima yana kuka haka kawai kuma kuma ko bai san ma'anarta ba kuma magana tana ta tafiya yanzu wani ya yi magana ko ya rubuta littafi a ce za a dinga karanta ba zai karanta ba kwata wata amma za ka ji a sawwake ko yaro ko babba kowa yana ta karantawa to ya gani ko kaza wa kaza to qala lahu in zumma qala lahu yawma yaqulu jahannama hal min salati wa taqulu yawma naqulu ko yawma naqulu li jahannama hal min salati ranar da zamu shiga jahannama kin cika wa taqulu ita kuma ta ce hal min mazidin akwai ƙari qala sadaqatu yake malami ne yace alale kun yi gaskiya eh yawma yaqulu ko yawa qala sadaqatu sai ce a kun yi gaskiya alqur'anu mu'jizu qur'ani mai gajiyarwa ne la yaqdiru ahadan an yuqariba alqur'ana wani ba zai iya kama da qur'ani ba abin mamaki ba ma dan america ba yawa an kana duba littattafan wa'yansu daga cikin ɓangarori na addini za ka ga suna kawo wa'yansu abubuwa su Kur'ani ne amma ka gwada shi da Kur'ani kwata-kwata bai su kama hanya ba ma kwata-kwata su da kansu ma wa'yansu malam ce a wannan dai a bar faɗa irin wannan wannan abun kunya ne kwata-kwata ma siyakinsa ba zai bai kama da wanda za a ce Allah ne saukar da shi ba to ina kuma wani to wannan kenan la yuqaribul qur'ana habbaru kullu ibaratin sun yi nasu wato karatun sun kawo fasarorinsu da yadda sun kwatanta jahannama a nasu karatu amma ma ƙara ba su kusa da wanda Allah ya ce ba halmin mazidin ba su kusa da halmin mazidin in ga ana ƙaro ƙaro wannan ya isa karatu la ya tuna misali ba su iya zuwa da misalinsa ba walau kana ba a ko ba'azin ko shashin mutane da ba'azin da shashin su zahira ai mu'inan mataimaki ne ta hadda awwalan da farko qur'ani yayi tahaddi yayi wato fito na fito kulli bil qur'ani kullihi da qur'ani dukansa Allah tabaraka wa ta'ala ce ba za a iya irin qur'ani ba kaga yanzu nan sai mahaukaci da su to za a iya rabi ko za a iya ɗaya cikin uku ko za a iya ɗaya cikin hudu ko za a iya wata sura to daga baya da suka kasuwa da qur'ani sai Allah ma ya dan saukake musu kama a ce to bala dan saukake muku wa saniyan na biyu da ashiru suwarin Allah yake to in za su iya zuwa da aya sura goma ku zo da ita sura goma kuma ko da irin yan ƙananan nan ne na ƙarshen mufassar da dinnan to ku zo da ita to ku zo da wato sura goma suka kasa wa salisan na uku kuma Allah yake bi suratin min to a zo da sura ɗaya ma ta ko ina ɗaya na kalkawar fa salli li rabbika wa nahar inna shani'aka huwa al-abtar bismillah to ko ita a zo da ita za ba su iya ba duk gaba gida musaila matul kazabu da yayi wauta ya zama abin dariya cikin larabawa sajjaha ma ta yi wauta ta zama abin dariya dai cikin laraba duk gaba gida to ajazu sai suka kasa an zalika daga wannan wani ƙari sarrafna linnati fi hazal qur'ani min kulli masal masalla hakika sarrafna mun wato babbayyana mun jujjuya bayyana mun bayyana lin nasu ga mutane fi hazal qur'ani a cikin wannan qur'ani min kulli masalin daga jinsin dukkan misali dukkan misali wanda za su yi amfani da shi su wa'azantu da shi su zama masu hankali mun buga shi a cikin wannan qur'anin fa abi aksarun nasi illa kubura amma sirrin mutane dai suka ki ahlu makkah su ne mutanen makka suka ki dai illa kuburan sai dai su zaman to juhuda masu tsaurin kai masu jayayya duk da wannan misalai da muka kawo musu a cikin qur'ani bai amfane su ba wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a wa qalu to shikenan lamma qama al-hujjatu yayin da karatu ya tsaya to su kuma yanzu ba su da karatu dama haka yake ka kama mutum karatu ka kama mutum karatu sai ya ja dai da yana da sun yana kan wata hujja a hannu sai ya ji ka bubbuge shi da karatu kuma kala kala kuma to ba ba hujja kenan ko to kuma sai a hau fada sai a hau yarfe da fada da zage to yanzu shikenan tunda gashi an neme su da ku zo da kaza ku zo da kaza kuma sun kare lamma kamal hujjatu alaihi yayin da hujja ta tsaya a kansu ba su iya zuwa da shi ba ba su iya juyarwa ba to shikenan kuma sai aka shiga wauta kuma yanzu ba karatu ba ne wauta ne don ga mutum mai wauta ka kale shi kawai ma kan ma ka saurare shi kama naka gaba kawai yanzu jahili ne ba karatu zai ba in wauta ce to shi zai rinjaye ka ai kai ba za ka iya wautar ba ko ai kai ba za ka iya wautar ba to shi zai rinjaye ka kai karatu ka sani shi ko wauta ya sani ba karatu ba to barin naka karatu za ka dawo tasa ko ko shi tasowa daga wautarsa zai iya da karatun ka dukan ku ba wanda zai tashi daga nasa to ashe ba ku taba haduwa ba kenan na haka imamu shafi ya ce ban taba kara da malami ba duk da ina addu'a Allah ya bashi nasara a kaina amma sai na yi nasara a kansa dan ya san karatu dan ya san karatu amma ni kuwa wato jahili ban taba ja da jahili ba kuwa to jahilin nan ku sai ya yi nasara a kaina to wannan kenan ko in ji imamu shafi to duk mai wauta to yanzu da hujja ta tsaya a kansu to shi kenan sai aka kuma sai aka fara shato wauta wa qalu sun ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lan numina laka ba za mu yi imani da kai ba hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a sai ka tsaga mana kasan nan gidan ruwa ya fito kasan nan dai kasar sahara ce fako ne wanda ba shi da ruwa ko to ba za mu yi imani da kai ba sai mun ga ka tsaga kasa ruwa yana bulbulowa a tauhidan nabi sun zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa qalu lahu suka ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tuhajjir lana yanbu'a ka tsago mana marmaro idan ruwa min al'ard daga cikin ƙasa yanbu min ulma'a da ruwa zai dinga fufugowa daga ciki a tsintsihin
أو تكون لك جنة من نخيل وإنب فتفجر لنا من الأرض وتفجر فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تكون لك جنة إن كاكاس وانشان baka iya sa maka ta idan ruwa ya bubbugo a maka ba yanzu maka korama ta dinga yawo a cikin maka to in ka kasa wannan au ta kuna laka jannatin to shikenan ya zama kana da kafitacciyar gona wanda duk inna Allah na lalaji to da ne ne ne ka tsada ya kare ya kare ko ito to to shikenan to zo a ci gaba ya ji aji za a ci gaba alhamdulillah to in ba za ka iya wancan ba au ta kuna laka jannatu ko ka bustanin gona ta zamanto tare da kai shine gona ta ka zama kana da wata kasatacciyar garka da binai da in arzikin laraba ne a ce da binai da su tufa da su inabi ka zama wani kafitaccen manomi wanda gidan gona arziki ya zo kenan ko ta a an kai haka ai mun san kai annabi ne kamar an ce annabtar sarkin noma ne ko kuwa aka duk mutane suke gwada komai ma ilimin ma haka aka gwada da shi in malamin ma ba ya zama kafitaccen mai kuɗi ko an ga motoci ko ba malami bane kwata kwata dama da an ce addu'a ka ce in ya iya addu'a yau kansa mana shi kansa ne ya samu ba dai zai ce abu sun manta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya koya wa duniya gudun duniya ne ya koya wa mutane gudun duniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka magadan manzon Allah ma ga abun ga komai amma za a tafiyar da shi cikin Allah cikin taimakon adam tun magajin manzo Allah shi ma ya zo ya koya wa al'umman manzon Allah ne gudun duniya manzo Allah duk abubuwan da ya ta faɗa to wai su ba haka suke da so ba ko kuwa ta kunu laka jannatu bustanin gona ta zamanto a gare ka min nakilin ta inabai ya zamanto ta dabina ya zamanto ba manomin dabino irin ka a jazirar larabawa wa inabin da gonar dabina inabi kuma ai ta yin giya da kuma matse duk gashi nan ko to fatu da fajira lanhara sai ka kuma ta ruwa ruwa ya dinga bubbuga kilala wato tsakiyar bishi gona taka ai gona tana neman ruwa garka tana neman ruwa ya dinga yawa tsakani ma'ana yanzu yabanya za ta kenan ko to kuma ba wai kai gonar kuma a cikin sahara kuma duk ta lalace ba a'a a ce ga koramar ruwa kuma tana ta gudu a cikin kilalaha a tsakiyar gonar ta ko wasa da aya tsakiyar ta tafjira ka wato tsatsa ga idan ruwa auki siya sama'a kama za amta alaina kisafa na wuta biya illahi wal mala'ikati kabila au takuna laka jannatu to ida- to au au tuskida sama to idan ma ba za ta iya wannan ba to ga wata hanya ma kuma mun bayar sai ka ga duk wanda suka kuma shatowa kamar ta fi wacan wai dai a datse ka dai a datse manzo Allah dai a ga yanda zai yi au tuskida sama to idan ba za ka iya wannan ba to hado mana da sama mana ba za ni imani da kai ba to sawan ta faɗo mu gani autus kida sama'a ko ka faɗo mana da sama kama za amta kamar yadda kariya alaina zuwa gare mu kisafan kidan ka yanko mana wani yanki na sama kuma duk mu mutu a gani to an san to banda mahaukata idan kuka mutu to ya za ku gane mai gaskiya ne ko ba mai gaskiya ba ne yau na taɓa jin hauka irin wannan ai sai dai wani kuma yanzu ya gani wanda ya mutu ga ai shi ganin shi an gama sai dai wani ya ganin masa to kisaban ya zama kidan wani yanki na sama ya faɗo mana autatiya billahi ko ko kuwa in ba za ka iya yanko saman ba to ka zo da Allah ubangijin naka kuru-kuru mu ganshi zo da ubangijin naka mu ganshi aw ta ce billahi ko ka zo da ubangijin naka shine Allah wal mala'ikatu ka zo da mala'ikun ma kabilan mu gansu muqabalatan kuru-kuru gaba da gaba mu ce kai Allah kai ka aiko wannan kuma ya gaya mana shi ya aiko to mu ga Allah gaba da gaba ko mu ga mala'iku gaba da gaba to in ba wannan ba za mu kai muqabalatan gaba da gaba wa iyanan wato ido biyu fana rahun sai mu gansu أو يكون لك بيت من زخرف لو ترقي في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه naqra'u aw yawwa bil malaika aw yakuna laka baitun to in ba za ka iya wannan ba aw yakuna laka baitun min zukurifin to yanzu kai kai gidan zinare ga ɗakin Ka'aba ga ɗakin Allah tabaraka wa ta'ala na to kai kuma yanzu ai ma gidan zinare kaga yanzu mun san kai naka gidan ji yafi namu kaga dai duk da har yau da wannan abu akai yake ko to yanzu kai gidan zinare baitun min zukurifin kai gida na zinare zahabin na zinare in ba za ka iya wannan ba autar kati sama'i saman ba ta iya faduwa ba to tsani ya zuro mana ka tattaka ka tattaka ka hau saman autar kati sama'i ko ka hau zuwa saman ko ka sadu ka hau zuwa fi sama'i cikin sama bi sullamin da tsani to bari mu gaya ma ko ka hau saman mun ga ka shige cikin saman da tsani walan numina lurukiyaka ba za mu yadda ka hau saman ba laura kaita ko ka hau saman hatta tunazzila alaina sai ka sako mana daga saman nan kitaban ka zo da wasiƙa ko sai ka zo da wani littafi shi wato a cikin littafin an rubuta tasbihuka wato gasgatawa ka na qara'u kuma mu karanta shi guru guru to me suke karanta yanzu ne ba Qur'ani ba a'a sai ka zo da wani certificate kuma shaida daga Allah ko ka zo da wata wasiƙa na qara'u da zamu karanta shi qalu hadha lir rasul sallallahu alaihi wasallama sun faɗi wannan ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama قل سبحان ربي هل كنت إلا basharar بشرا rasula Allah mun gaya musu subhana rabbi subhanallah wani irin mutane ne ku ta'ajjubu wa- wato wannan ba maki ne hal kuntu ai ma kuntu ai ban kasance ba illa basharan sai dan adam ne rasulan ma'aiki mutum ne ni irin ku ma'aiki amma kuma na bishe ku da annabta ka sa'ir rusuli irin shauran ma- ma'aika da suka zo ko walam yakunu ya tuna bi ayatin ai ko shauran ma'aika da suka zo ai ba su suke zuwa da ayoyin ba sai Allah da ya aiko su ya ga dama ni ma ba ni ne yau kaina ba ba ni na aiko kaina ba Allah ne ya aiko ni in Allah ya ga dama ya zo muku da wannan to sai dai kuma shi sharaɗinsa idan aka zo da ita ba ku imani ba halaka ku za a yi shi ko Allah tabaraka wa ta'ala yana tausayin ku duk baki da kanne ba ba annabi ne na halaka al'umma ba to ka gani ko ala an ana rasulun faqad ni ma'aiki ne kawai uballigu ma ursiltu bi ina isar da abin da aka aiko da shi wal ijyan bil ayati zuwa da irin waɗannan mu'jizozi laysa alayya ba akai na isha ba laysa alayya shay'un min hadha ba komai irin wannan a gare ni in Allah ya ga dama shikenan sai aiko muku da shi alu sun ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam atina bi kitabi ka zo mana da wasiqa yaktubu Allah tabaraka wa ta'ala da Allah ya rubuto ta Allah ya ga abin da kuma muke su za su ga Allah ma abin da zai rubuta din da abin da muke so kuma mu gani a ciki min Allah tabaraka wa ta'ala wasiqa daga Allah ila shaybata zuwa kafiri shaybata ila utubata zuwa kafiri utubatu ila abi jahal zuwa kafiri abi jahal bin hisham abul hakam ila fulani ila zuwa walid bin al-mugira zuwa kaza duk manyan makan a faɗe su inna muhammadan amma ba adu bayan haka inna muhammadan muhammadu bin hadha rasulun min indi ma'aiki ne daga waje na ni na aiko shi الرسول صلى الله عليه وسلم to abinda muke so to in haka haka lalle an nuna mana da girma kenan mu manya ne to shi kenan sai mu karba amma saka ka kawai haka zo lami ba wani abu kai ba za a yi wannan ba ko ba za a yi wannan ba to manzo Allah sallallahu alaihi wa rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaihi ba komai a kansa illa an yuballiga risalata sai dai isar da aike kawai fakat wa ma bakiya shauran kuma ala Allah yana ga Allah wallahu yamna'uhu Allah yana hana shi min al-ityan bi hadhihi al-ayati yazo da irin wayannan ayoyi علمه الله تبارك وتعالى الله يسند شيء بأنهم لا يؤمنون سبها في إيماني با وإذا لن يؤمنوا فإذا بس إيماني با آية تزو يحلقون ذات حالك وإذا حلقوا إذا سك حالك لن يتم أمر محمد عشان لما لما زعل الله بيت فبكينا وشيكم أبن دعك يسوى أبلغي تغبلي أي تيدي هل لما لنسى يشكا shine abin da ake nema wa ma mana annas an yu'minu iz ja'ahumul huda illa an qalu aba'atha Allahu basharar rasula wa ma mana annasa ba abin da ya hana mutane an yi bin su imani girman kai ne ya hana su imani ko iz ja'ahumul huda yayin da shari'a ta zo musu da sun san shari'a ce kawai abin da ya hana su rikici irin na iblis illa an qalu sai dai in dan sun ce aba'athallahu bashar rasula yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko sai dan adam mutum irinmu mai kashi mai fitsari mai kaza ko ko mutane yanzu a ce kato sai kawai kato za a aiko irinmu su da so su aiko ko aljanni ko mala'ika ko wani ba san faɗan ada shi ne tun daga farkon ma ƙwararren ne ja ilin bil ardi khalifa da ada shi ne khalifan Allah to irin wannan girman kai har yau yana nan kowa dai ba walittar ko bautar Allah ko ilimin yake duwa ba a'a ya iri na kuma to yanzu ya fi ni falala kenan zai zama yana da shugabanci a kaina to wannan ne ya hana su kuma wannan aya tana daga mu'jizar qur'ani yanzu ayar da ta zo a bayanta qur'ani a kasa yake a jere yake ayar da ta zo a bayanta Allah ya ce da manzon Allah an shato manzon Allah wauta Allah ya ce da shi ce ne musu kul subhana rabbi hal kuntu illa bashar rasula aini dan adam ne mutum to kaga yanzu wannan in aka shiru da wannan ya kaga yan zamanin nan an ba su to ba gashi nan ba muna ta cewa dan adam ne mutum ne kaman kowa an ce to ga Allah ma ya ce ya ce shi mutum ne sai Allah ya riski magana dan wannan kaman an ba wani hanya ne sai Allah ya riski magana dan ya nuna ma ba fa dan adam in ka bi ta nan zaka faɗi nan da ya wauta aka mutum ne ya zo ya ce wani ba zan yarda kai malami ba ne sai na ga kayi ɗaɗɗaɗɗa ka hau sama me za ka ce masa to wani wa ya gaya mani aljani ne kai mutum ne dan ka ce kai mutum ne ya hana kai ne mai darajar nan kai ne mai girman nan kai ne mai abu to yanzu sun zo sun gaya sun shato wannan wautar da suka ga dama sun faɗa abinda hankali ma ba zai yarda da shi ba da za a kawo musu ma su kansu za su ima ce za su haukata mu kai sihiri kai mana to yanzu zaman lafiya ya ce musu to wai ni aljani ne ko wani ne ni fa mutum ne amma dai ya ce wai wannan ni mutum din ne ba shi kenan ya ba wa makiyinsa hujja ba ka gani ba gashi nan sai a ce wai ba mutum bane haske ne kaza kaza ka to gashi nan ma Allah ya ce ka ce kai mutum ne a'a zo ka ji Allah ya rubuci magana ba abin da ya hana mutane su imani sai dai kasance ta abu asallahu bashar yanzu dan adam kawai mutum ne kaga ashe annabi ba mutum ne ordinary ba ganin cewa mutum ne ordinary shi ya hana kafiran masu musulunci abin da ake taki da shi kenan a kowane zamani har yau har gobe wani yana ya tubure a sai dai a ce mutum ne da za ka tafi mutum ordinary ya ce ba mutum ordinary to to kai ma faɗi haka mana ai su ma su bayan ko wani rika su ma abin da suka faɗa kenan mutum ne amma ba irin kowa ba muhammadu basharun wa huwa laysa kal bashar manzo Allah sallallahu dan adam ne amma ba irin kowa dan adam ba kai da kanka ka san ma'aikin Allah ne yana ganin mala'iku ya ga Allah yana magana da mala'iku yana magana da yan aljanna kai ka ga aljanin ka isa in ba ka daure ka amma ruki yaran nan ba yanda kai in ka ga aljanin sai an daure ka aljannin kansa in ya ga mala'ika sai an daure shi amma shi kuma manzo Allah ganin mala'ikan yake da idan sanaka ba da abu ba ya ko ta nan ba irin sa bane to wannan girman kan ne ya hana su kawai imani an karu rasula sun ki yadda manzon Allah ya zama manzon Allah li annahu basharun dan dan adam ne sun ki yadda dan adam ya zama abu amma su kuwa sabida wauta ba wai ai an ji sauki a ce dan adam ya zama annabi su kuwa itatuwa ma da duwatsu suka ce Allah me ya fi haɗari da dan adam ya zama annabi da ita ya zama Allah ai haka gwar adam ya zama annabi duka baki ɗaya ko ɗan adam ɗin nan mai kyan halitta mai fusaha wanda shi yake kera dutsen su ma su suka shi kera dutsen amma ba su yadda ya zama annabi ba amma dutsen banza itan banza wanda su suka fi ƙarfin yadda shi kuma ya zama Allah kaga hankali ya tafi babu hankali a nan wajen to sun yi inkarin manzo Allah ya zama annabi da annahu basharun dan shi dan adam ne man kana basharan duk dan adam a wajen su duk mutum la ya sahi ku an ya kuna rasulan bai dace ya zama annabi ba a wajen wautar su
ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول كلهم يا مس يا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو كانت الارض ملائكة da mala'iku ne akan ƙasa yamshuna su suke kai da kawa akan ƙasa mutma'innina sun yi gidaje sun nutsu da garuruwansu da motocinsu ko da rakumansu da kaza mala'iku ne duk akan ƙasa su suke noma su suke komai to in na tashi aikowa kan ai mala'ika ran aiko wannan da to la nazzalna alaihim la nazzalna alaihim da mun saukar akan su mina sama'i daga sama malakan da mala'ika zan aiko musu rasulan ma'aiki law kana al mala'ikatu da mala'iku yasuruna al arda su suke zaune akan ƙasan nan na'am to haka ne la arsaltu ilayhim rasulan da na aiko musu ma'aiki min jinsihim daga kamallinsu walakin antum basharun ku mutane ne sakantumul arda kuka zo ka zauna akan ƙasa in kun ga aljani ma rikici ya faru to fa kaifa ursulu ilaykum malakan ya zan yin aiko muku mala'ika la ursulu ilaykum ba zan aiko muku ba illa basharan sai dan adam mislakum irin ku li yumakkinakum dan yayi wa a gare ku maqadabatu magana da shi hira da shi da fahimta da shi shikenan shi da dalili kawai rawar nan ba za a iya aiko mala'ikan ba a'a ba za a aiko ma irinka wanda za a yaki ba gashi ma yaki suke da annabin ba ya yi nasara a kansu wani gurin ci nasara a kansa ma duk gaba ki to an haɗa ni amma da mala'ika ne ba an isa yaki da shi ai tun zai ce musu muke kawai amma wannan ko bari a yi ta bija in goga su yi nasara yi nasara a badar sun yi nasara a hudu kaza haka dai za a yi ta yi duk gaba ki dan su san dai yi lalle dan uwanmu ne kuma dai to amma Allah ya bibita shi duk akan su ya zo ma ya kwace maka kuma rannan dole aka mika wuya sallallahu alaihi wasallam to wannan shine dalilin da ba za a aiko da mala'ika ba قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم to shikenan idan ba su yarda da wannan hujjoji ma ga ya musu kafa billahi shahidan Allah ya isa shaidan ni annabi ne tsaka bayni wa bainakum tsakaya da ku ala sidqi Allah ya isa shaida abu sa gaskiya ta Allah ya san akan gaskiya nake to shikenan bai dame ni ba to wannan har yau tana nan in dai abin da kake rike da shi ka san gaskiya ne kuma malamai duk sun tabbatar ma gaskiya ne ba malami ɗaya ba ba malami biyu ba kuma ba na ƙasar mu kaɗai ba malaman al'umma littattafan da aka yadda da su na ilimi littattafan da aka yadda da su na abu duk sun tabbatar ma daidai ne dan dan wani mutum dan kuci ku bamu yan wata mazhaba ya karama a iya kewayen wani waje misali yanzu duk abin da ahlus sunna suka yarda da shi na daga walittaka din nan na daga karama din nan na daga ɗariƙoƙi din nan duk duniyar musulmi inda ta shiga sun yarda da shi dan dan wani mutum a jaziran maka ko madina kawai da ya zo ya ɓaci garin ba nan ma aka haife shi wani ka ta ɗan garin nan sunan ƙungiyarsa ko wahabiyanci ko mai ne dan ya zo ya ce ba akan daidai ka kallon ka ma za ka yi sabida me da kai da shi idan kuka ɗau aƙidodin ku kuka fita ƙasashen musulmi misali kai da shi ku ɗau aƙida ku tafi jami'a azhar za a koyo shi a watso shi da aƙidarsa za a ce fita nan nan wajen malamai ne ba wajen jahilai bane tafi can saudiya za ku ko ku tafi turkiya ko ku tafi iran ko ku tafi kazakhstan din ko ku tafi india ko ku tafi china ta musulmi ko ina kuka je za a kore shi a ce a wannan aƙidar ku ce ku kadai duk bala'in da ake cikin zaka ji ana cewa dama ƴan wayansu mutane ne suka samu fetur kawai suka kafa irin wannan bala'i gashi nan ya game duniya duk gaba gida to shi za ka zubar da ilimin musuluncin gaba ɗaya da hauka sai dai mutum ya ɗanyo wani salabon kaɗan ya ɗan rubuta wani fayil duk wannan kima-kiman littafai da aka cika laburori da su duk su zama banza sai kawai ya takarda kaɗan kada aka yadda ba to in duk abu ya rikice jahilai sun bi shi ma an rasa waye da gaskiya ka ce Allah ya san me ga bari dai bari mu mutu dai bari a tafi kowa ya rike nasa ya mutu a gani ko to kun tafi da lillahi shahidan bai wa bainar shikenan kowa ya tsaya akan abu Allah ya isa shaidan ni annabi dai Allah ya so dama aina ake so a kubuta wajen ma ake so a kubuta ne ba wajen Allah ba in kan adam ne ba ka taɓa burge su ba ba wani abu da za ka yi ko gaskiyan ka ba za ka burge dan adam ba ce zai kayi zalunci ko kayi kaza ko kayi danniya ko kayi kaza kaza kaza kaza ba wanda ya yi gaskiya bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya bashi karfin yin gaskiya da adalci irin sayyidina Umar har shi zakin sa ake har shi zakin sa ake yayi danniya yayi zalunci kawai dai zalunci ne da kaza kaza kaza ya babbata to waye zai kai kuma waye zai adalci irin nasa kuma ai sai dai yanzu kuma ka yi abin da ka san Allah ya karo dama aka ce waya za a yi kabir jabi ɗan adam ne duk abin da ka kama ka yi daidai wajen wani ka haɗu wajen wani ka yi mai kyau wajen wani ka abu ko ka yi ka to yi ƙoƙari ya zamanto abin da ka kama abin da Allah ya yarda da shi ne in ɗan adam din nan bayan Allah ne abin da Allah ya yarda da shi suke yarda da shi sai su yarda da kai saboda yadda Allah da kai in ko wani shirme ne to dama su yi wajen shirman shi kenan amma kai duk kokari ka yadda da Allah tabaraka wa ta'ala to tunda Allah ya isa shaida ya san ni annabin sa ne to ko kun kare ta dai kowa zai ta yi ba wani ba wani abu da ya dame ni ko to ubangiji ya isa shaida bai yi wa bainakum tsakanina da ku ala sidqi wato abu ta gaskiya ta cewa annabin Allah ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mu ko ala sidqi abu ta gaskiya ta innahu kana bi ibadihi kabiran basira ubangiji ya kasance ga bayinsa masanin boyansu ne kuma masanin sararinsu ne Allah yana ya san abin da suka boye kuma ya san abin da yake sarari aliman ubangiji masani ne bi bawatinihin da boyansu wa zawahirin da sararinsu wa huwa qala fi suratul an'am Allah ya faɗa a cikin suratul an'am walau ja'alnahu malakan da manzon Allah ma Muhammadu sallallahu alaihi ko da mala'ika ne da Allahu rajula da dan adam zamu aiko shi dai ko kuka sauka mala'ika to ko mala'ikan muka aiko dai dan adam zai zama to kuma kuma ai yanzu hadari ne to waye zan da su ko Muhammadin mala'ika ne amma kuma yanzu aka lulluba mai riga dan adam robocop da ake cewa ko to ai zan da su ko Muhammadin mala'ika ne amma kuma yanzu dan adam shi yanzu shi ma manzo Allah yana zaune ba ga Jibril ya yi shiga dan adam ba fa innahu Jibrilu ataku Jibril ya zo sai da ma aka gama tambaya aka gama komai ma yake rujuwa alai a dawo mun da mutumin nan aka zo aka ce kewaye aka da aka ce ai ban bugan shi ba yake haba ni fa sai yanzu na bai taba kuyan min irin na yau ba sai yanzu na gane jibrilu ne kaman na gane kaman kuma dai abu amma sai yanzu bai taba yi mun bulun irin na yau ba ko to ga jibrilu ma ya zama dan haka ake cewa kakka raina musaki kakka raina kuturu kakka raina kowa ma bare kuturu ko makaho ko a sai mala'ikan ma ya iya shigarsa kissan mai kora da hissan mai kora da mai kuzurta da talaka duk tana nan wanda mala'iku suka zo suka taimake su suka zama masu kuɗi sannan mala'ikun suka yi shigar irinsu ta da kowanne ya zo ya taimake shi mai kora ya jira Allah ka tafi kanka duk kora ka kamar nan an ce kai ma abin yake ban kai kai kalle ni nan haka ba haka ba misali ake da wajen shan gashi haka ba sai ta tsohon ƙarya nake Allah ya mai da kai da kake da shi kenan to haka ka ga yanzu mala'ika shi mala'ika ya yi shigar mai kora ya yi shigar kuturin ya yi shigar wanda abubuwa mala'ika yana iya shiga komai to da haka ka zauna da yan adam duk lami lafiya kaka wulakanta kowa to yanzu kun ce ba su yadda da manzo Allah insani mutum kyakkyawa mai hankali mai haƙuri duk sufofin nan na manzo Allah amma ba sai dai zama annabi ba sai dai ya zama mala'ika to Allah da waraka ta ce to ai ko mala'ikan ai ko dan adam sai to yanzu ai san ta ko Muhammadin mala'ika ne ba wai an ce mala'ika bane to mahallul iskali inda rikicin yake lam ya alamu ba sani ba halin rajulu malakun wannan mutumin mala'ika ne amla ko ba haka bane li'anna Allah domin ubangiji law anzala malakan ya ce ko ya aiko mala'ikan ma da ja'alahu ala surati rajulin irin mutum zai aiko shi kaga Maryam da Allah ya aiko mata mala'ika ya bata annabi Isa dan adam ya zo kyakkyawan saurayi inni a'udhu bir rahman minka in kunta taqiya haka masalal ha basharan sawiyan inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya to ka girmama kowa in aka ce bawan Allah ne bin Allah nasa ya bayyana kakkai wani tukutuku ka girmama shi da haka aka ce kalla ne matan mutum da ɗansa su amfani da shi ita matan mu tana ganin mutumin ne fa yau mutumin kuma shi za a ce wai wata mata tana da miji wali wulakanta shi take wulakanta shi take komai shikenan sai rannan dai Allah yana ya uwarta tana ya uwarta tana so ko ta yi imani sai ya uwarta yayi wa matar hijabi ta ga wata ƙasa farar ƙasa ce kamar ta zinare ga bayin Allah sun taso kamar tsuntsaye nan suke zuwa su yi ibada nan suke zuwa su yi ibada sai ta ce mata wanta jibu bayin Allah nan suke zuwa ta ce Allah akbar ba irin su makaryata ba a ce wai mu su waliyai ne kaza ka tace ai ce ta ce miji na mana ta za ka sai ta ce wance jibu wancan na gaban kalla shi ga ai wali jibu a cikin wajen ma shi ne kan gaba ta ce to kula mai ido mana ki gani ta ce me yake ne ta ce duba ki gani mana ko waye ta ce banza ta ce to me gidan naki ne gashi na shi ne shugaban ta ce don haka na ga yana tafiya a karkace haka na ga tashin ma a karkace yake ba ka za ka zaba ko to matarka da ko ɗanka mutumin ne ba shi kuma ɗaya dinga ubana ubana ubana kaza da haka malaman hadisi na suka ce karka karɓi hadisi a hannun ɗan malamin hadisi karka karɓa sai ya je kila ko baban ma ko wata magana akan sa amma saboda yadda ubana to shi ke nan ba zai faɗa ba kakar yi hadisi a hannun ɗan malamin hadisi sai dai ka je wani waje wani yana daga cikin abubuwan to shi dai ubana dai ubana ba ilimin yake kallo ba ba walitai yake kallo ba dan haka duk ɗan da yake so ya amfani da ubansa sai bai kalli uban nan a ubansa ba sai dai a malamin sai kallo yanda kowa yake kokari yanda kowa yake hidima yake karatu shi ma yayi dan haka Allah ya bata ma kan wani ya zo ya ce shi dan annabi ne babu ma kana muhammadin aba ahadin min rijalikum kowa ɗaya ne ya aiki dan su samu albarka sai ana akwai ayan ba amma ran da suka gani dan annabi ne kuma taurannan sun lalace ba su yi amfani ba to daga ba kawai wani yazo ce ni dan wani shehi ne ko dan malami kaza ne shi ba zai yi albarka ba faɗa za a yi kai da shi a yi ta rikici da shi amma ran da ya ga shi ma muridi na irin kowa shi ma zai samu albarka irin ta kowa gode Allah shi Abdullahi ya Allah ya saka mata alheri yana faɗan wannan ba ɗaya ba bai yana cewa duk muƙaddamin da zai da kikirji ya ce hidima yau shehu ibrahim ya samu abin da ya samu ce ni ma hidima ne ba dan na ɗansa ba shehu adali ne komai dan kana ɗansa ba kuma ba kallon kama ba zai yi ba yace in kuna so ku san hidima ne ku duba rijilatul hijaziya wajadtu najlil haji abdullahi samiya walidi takil awwahi kadamani kake dimatul waziri irin hidimar da mintoci suke sai yake yi shi dai ga wai shi ɗa ne ko kaza kaza yawa an shawai na wani hala ce ai da alhaji abdullahi na nan da wannan bai yiwu ba ya za ka shi ko tafiya bai hada tafiya da shehu ko ya jera jakarsa da ne ka a'a zuwa zai yi hidima ya abu ya tafi nasa waje to yanzu yau za ka samu albarka duk gaba ki daya to rikicin ko dan adam din ne dai mala'ika za a samu da to ba za su yadda ba kenan ko
ومن يهد الله فهو المهتد ومن يهد الله وند الله يشري shi هو المهتد wannan shine shiryayye Allah ka shirye mu ومن يضلل فلن تجد له أولياء من دوني wa man yuslil wanda Allah ya batar da su fa falan tajida lahu ba za ka saman musu auliya ay ansaran mataimaka ba ya haduna hunda za su shiryar da su min dunillahi koma bayan Allah tabaraka wa ta'ala ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم أميا وبكما wa kuma wani ashirin za mu tashe su yawmal kiyamaci ranar tashin kiyama mashina za mu tara su ranar tashin kiyama idan an tashi kiyama su ka su nan mashina za su dinga tafiya ala wujuhin akan fuskar su nan fuskar su za su dinga tafiya sabanin duniya kafafuwa ne suke tafiya nan fuskar za a ga suna tafiya wani balarabe yace da manzo Allah ya rasulullahi fuska ta tafiya manzo Allah yace Allah da ya sa kafa ta tafiya shi zai sa fuska ta tafiya ai da yawa muke ganin ga mutum da kafafuwan amma ba su iya tafiya ba kuma ashe abin ba na kafa bane na tafiya ne to Allah da ya sa kafa ce tafiya sannan dole fuska kuma ce tafiya ai da yawa bala'i ne bala'i sai kaga abin da ba zai yi ba ya yi abin da zai wa wai wani ne yake tare da ubansa a daji sai zaki ya biyo su waf waf waf suka zura da gudu shi kenan shi suka zo suka samu dutse shi ɗan Allah ya taimaka yaro ne farfar ya haye kan dutsen shi ko uban ba dama sai ya samu ɗan wani lungu na jikin dutse kuruk sai uban ya shige ciki zaki ya zo ba yadda zai iya iya tabo shi har zaki ya gaji ya gaji ya gaji har ya koma shikenan yaro ya sako to baba zaki ya ta fito ai ko kansa ba zai iya fitowa ba bare jiki ya fito aka yi dabara aka yi kaza fata ta za ta fayi fata ta za ta karya ni za ya ce to baba bala'i ne ya shigar da kai wajen nan shi zai fito da kai ba daɗi ne ya shigar da kai wajen nan ba to ba daɗi ne ya fito da kai to me kake nufi ta da ya na za ka gani baba sai yaron ya koma kan dutsen ya haɗa wuta ice ganga ganga ni to yanzu baba shirya fa to ya afko da wutar ciki shiga kurum uban ya kuma fitowa ita ba gani ba abin da ya shigar da kai to yanda kafa su take tafiya yanzu lafiya kalau Allah ya kiyaye in bala'in lahira ya tafi da fuskar ce tafiya ma ba su gaya a wani ba Allah ya kiyaye mu ga bala'i ka to wannan kenan to manzo Allah ya ce Allah da ya tafi da kafafuwan shi zai tafiyar da dama matafiya ranar lahira uku ne waɗansu akan kafafuwan su za su tattaka da kabas za su tattaka waɗansu abubuwan hawa za su hau ragunan layyarsu raguma dawakai da duk wanda ya yi sadaka da abun hawa dan zatin Allah dan irin wannan rana to Allah zai tanadar mar da shi ran tashin kiyama ya hau to sai kuma kafirai wanda za su tafi kuma akan fuskokin su Allah ya kiyaye to wa'annan kenan to za mu wato tara su akan fuskokin su za su tafi akan fuskokin su umiyan suna makatu wa bukuman suna kurame wa summan suna bebaye ma'awehum jahannam jahannam makoma su ta jahannama ne kullama fabat zidnahum sa'ira tun lokacin da wutar ta sanyi sakana lahabu hawa to haɓaɓɓaka ta wato ya kwanta ma'ana ta sanyi kenan abin da muke faɗa ko zidnahu sai mu ƙara masa sa'ira rurawa salahu bayan sai a kuma rura ta kuma haɓaɓɓaka wasu alan da ci wato da haɓaɓɓaka dai ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون kalkan jadida irin wannan bala'i da muka tanadar musu wai ne ya jawo ne dalilin da aka yi musu irin wannan jaza'uhum sakamakon su ne bi annahum domin su kafaru bi ayatina sun kafirce da ayoyin mu bayan kafircin kuma ga izgili da izgilanci da yawa mutum yana da laifi wannan da dan sauki sauki amma kuma ga laifin ga rashin kunya ga laifin ga rashin kunya to naka bala'in ya zama biyu kenan ga kafirci ga kuma yin izgili da annabi kafaru bi ayatina sun kafirce da ayoyin mu ga kuma izgili ne izgilin wa qalu har suka faɗa munkirina lil ba'th suna masu mutun tashin kiyama ai za su na izama yanzu bayan mun zama kasusuwa wa rufatan mun zama rijigagu ko rufatan mun zama ƙasa kashin ya rijige har ya zama ƙasa inna lamabusa a ce wai mun za a tayar da mu kalkan wata halitta kuma jadidan sabuwa أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا rai ريب baki فيه to ina ga sun yi rashin kunya da faɗan wannan ko to a walam yana ai ba su sani bane a walam ya alamu ba su sani bane anna Allah ubangiji allazi khalaqa samawati wal arda wanda ya halicci samman bakwai da ƙasan bakwai ma izami ma tare da girman su Allah ne ya halicce su qadirin mai iko ne ala an ya khalaqa mislahu ya halicci irin su ai anasiya na daga mutane din yo Allah da ya sama da ƙasa kuma dan wannan adam wannan dan karamin abu dan an je shi daga saman ma sai ya mutu to shine zai fi karfin Allah tabaraka wa ta'ala Allah zai iya yin sa wata ala lahum ajalan kuma yayi dan adam din ma kuma ya sa man lokacin da zai mutu lil mauti ga mutuwa la raiba fi wanda ba kokonto ciki فأبى الظالمون illa kubura duk da wannan misalai dai kafirai dai sun ki illa kubura sai dai su zamanto kafirai juhudan masu tsaurin kai da jayayya قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم kashiyata in ba kulga ya musu ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam law antum tamlikuna da dai ku kafiran maka ko duk mutanen duniya ma dai kafirai ko da tamlikuna kaza ina rahmatar rabbiya da kuna da kun mallaki taskokin jin dan ubangiji duk taskokin rahama Allah mina biski da taskokin arzikin Allah a hannun mutane suka wal madar da ruwan sama idan to yayin nan la ansattin da sai ku rike ta bakin sun da sai ku rowa da ita kashe ta linfakin tsoron kar ta kare ta mi da ciyarwa kaufa na fadiha wato tsaron karewar ta bil infaki da ciyarwa ka taba turu ku zama kun talauta wannan haka halittar dan adam take dan adam halittar sa a rowa aka halicce shi ba ma wai dan kudin sa da yake ganin zai kare ba ko kudin Allah din aka danka ma a hannu taskar sama da kasa din da da za a danka ma a hannu da zai yi rowa da ita gani zai za ta kare ne za ta kare ne za ta kare ne to wannan shine halittar dan adam amma muminai wan Allahumma ja'alna minhu masu imani wanda suka yi imani da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya taimake su sai su danne wannan halin na dan adam wannan hali na halitta wannan shine asali ɗan adam ƙasa ne kirkirkir ɗinta da jahilci da tauri da rowa da kaza kaza da ita kenan to amma kuma idan Allah ya ran nan Allah kuma ya aiki wani fakti fihi min ruhi wannan ran ya aiki kuma sai ɗan adam ya san ah lamarin Allah ba zai kare ba arzikin Allah ba zai kare ba Allahn da ya bani ko na bayar zai zo to sai ya wa kansa wa'azi sai ya koya wa kansa yin kirki har sai ya zama mai kirkin ma ba zai iya ma hana kansa ba duk baki daya amma ɗanin na da Allah a dinga min anni rariya hannu nake abubuwa ba sa zama to su zama imami in suka zauna wani ba zai zo ba kenan eh bari ya tafi kawai sai wani ya zo hatimatil jaybi hatimatil gaibi haka suke cewa kawo abin aljihun ka kai kuma abin da yake gaibu sai ya shigo aljihun amma in ka bar wannan ya dankare aljihun to nan ba zai zo ba kenan ko kai ba za ka iya tsora wani tsohon abinci kan sabon abinci kan tsohon abinci ba sai ka wanke kwano to dinga wanke aljihun ka yanzu sai sabon abinci ya dinga zuwa sai sabon abinci ya dinga zuwa kai kuwa a dinga kokari manzalla ya rantsi duk da baki dai ko to a dinga dan adam rowa halittar ce amma kuma ka watsar da wannan aƙida ka ce ba al'ada ka bace kai kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai Allah ya taimake ka akai
wa kana al-insanu dan qasura adam da ya zama to bakila marowaci ne dan adam haka halittarsa take amma sai wanda Allah ya keɓance Allah ya sa mai imani ya zama mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoyin manzon Allah ya koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan zai zama shugaban yan kyauta wa laqad atayna musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani isra'ila iz ja'uhu iz ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'azunnuka Ya ya Mu- fir'aunu mas'ura sura ya muse Ya Musa, masura yawa wala kadace na muse tisa ayatin bayyinatin hakika wallahi mun ba wa annabi Musa alaihi salatu wassalam tisa ayatin mu'jizozi guda tara mun ba shi ayoyi guda tara bayyinatin mabayyana wazihatin walwala a sarari ga kowa ya san mu'jiza ce wahiya ita ce alyadu hannunsa ya zama fitila security light ya sa hannunsa Ahmad ya fito da shi sai ya zama haske ka karjo bai za a min gairu su in ko wal asa mun ba shi sanda ta zama mucijiya har ta cinye duk tsafi da aka yi ko wa tufanu mun ba shi ruwan tufanu ruwa ya cika misira duk ga baki daya wal jaradi mun ba shi fara ma fara ta zo ta cika garuruwan fir'auna da kwanukansu da abincinsu duk gaba ɗaya sai da suka kusa halaka wal kummadu mun ba shi kwarkwata ma ta zo ta cika abu abincikansu da komai ma kwarkwata duk ta cika gari kuma wabba fadi da fadi ma suka zo suka cika garuruwa dan dai su imani wa damu ruwansu ya zama jini wa damsu muka shafe dukiyoyinsu ga baki da wasu nina da fari wa naqasu samaratu da tauyewa arziki ka tauyewa 'ya'yan itatuwa da fari da tauyewa 'ya'yan itatuwa din nan duk abu ɗaya ne to fasal bani isra'ila fasal ya muhammadu tambayi ya kai annabi muhammadu bani isra'ila tambayi bani isra'ila su'ala ta kabirin tambaya ta tabbatarwa ba dan baka sani ba dan su tabbatar ma cewa lalle an yi haka to kafiran nan su san ai mu muka baka wa'annan labarai kana kai dan maka aka ka san wannan duk abin da Qur'ani mu ya faɗa na daga Yahudu ko Nasara suna ji sun karanta da sun san ƙarya ne da sun ce an kama Qur'anin Muhammadu waje kaza amma ba wanda za su ji ya ce an saji Qur'ani akan magana kaza to fasalu tambaye tambaye bani Isra'ila in ja'ahu yayin da anna- da- da Annabi Musa ya zo musu faqala lahu fir'aun sai fir'aun ya ce da shi inni la'azunnuka ka ganka Musa ya Musa ya Musa inni la azunnaka ina da tanka masuran abin yi wa sihiri ne mahaukaci ne dai kai kawai nake da tanka ya Musa ai azanna fir'aun fir'aun ya zaci anna Musa annabi Musa masurin bai sihiri ne wai dan shi ma a nuna wai mun yi hangen nesa din nan baka hango komai ba shi ma wai nan za a nuna ganin fir'aun shi dama ma menene ma are illa ma ma ra'aytu illa ma are wala azikun fadilar rashad da yake cewa abin da na gani dai kawai shine shirya shi ra'ayinsa shi za a ji Il- illa ma ara ra'ayinsa kawai ake bi shi da tatodi ne kawai abin da yasa ba wani shawara da za a kawo masa kuma abin nan da nake yi muku hanya mai kyau nake shirya da kaji ya kama da su hanya wuta amma kullum yana hanya mai shehu ya ce shatawa kanka duk abin da ka dama ce ne kai wali ne ko ce ne kai kuɗi biyu ne ko ce ne kai annabi ne ba duk yadda na faɗi in kare ne kai ba ka taɓa zama wannan ba ko makiyinka ya ce ma kare ya ce ma ɗan bidiya ya ce ma ka ko ma ya ga dama in kai ne cikakken musulmi ya ce ka wannan in ka zo kace da kare sannan annabi ya ya zama annabi in ka zo kace da annabi sannu kare ya zama kara ya zama ba duk kowa ya shatar wa kansa fir'auna ya ce wa ana minal muslimi Allah ya ce wa anta minal mufsidin ƙarya kake yi wa shega mufsidina to annabin Allah ya ce ni minal zalimi Allah na ni azzalimi na zalimi Allah ya ce a innaka laminal mursalin a ma'aiki ne kai faɗa wa kanka duk abin da ga dama in ba kai bane banza ne wani ya faɗa ma abin da ya ga dama in ba kai bane duk banza ne fir'auna ya ce shi musulmi ne Allah ya ce mabarnaci ne annabin Allah annabi Yunus ya ce ni azzalimi ne Allah ya ce kai ma'aiki ne ba azzalimi bane duk gaba daya yanzu gashi nan manya manyan banza an yi hangen nesa Musa fa na gane fa kai mahaukaci ne kawai irin wai ai irin wai an yi hangen nesa din nan wa inni la azunnuka ya Musa masura Musa fa ina da sanka kai azunnu anna Musa masura ai sihiri aka yi masa ai makadun abin yaudara ne magalubun abin rinjaye ne ala aqalihi abu sa hankalinsa to shi yayi hangen nesa ko bari wali yayi man nasa hangen nesa bari ku ji annabi yayi nasa hangen nesa a ga nawa ne zai tabbata kakka tabo bayin Allah in ka gaya musu ɗaya su kuma za su goma goma to su ne na Allah kuma za su za to yanzu sai auna ya hangen nesa Musa fa na ga kai fa mahaukaci ne fa kaza kaza to bari annabin Allah shi kuma ya man nasa to قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر قال موسى sai annabi Musa yace da shi laqad alimta sarki wallahi ka sani ma anzala haula ba wanda ya saukar da wannan ayoyi illa rabbus samawati sai ubangiji ka san kai ƙarya kake yi wallahi ba kai kai wannan ba ubangiji sama da ƙasa ne ya saukar da waɗannan ba sa'ira wannan wa'azi ne in ka wa'azantu to in ma baka wa'azantu ba kanka kaiwa amma da zai kai min abu ni ma ba zan rama walakin naka to an kai kana saurin kai ne وإني لأظنك ya fir'aunu masbura to ni ma barin ma hangen nesa ni fa ina da sanka halakacce ne fa halaka fa za ka yi ni ma na gano karshen ka kai kuma halaka za ka yi waye ya gaskiya annabi Musa mahaukaci ne waye halaka to madalla wannan ya isa wa'azi wannan shine ma'anar tafsiri ba a isa haya haya karatu karatu ba ba ka je ka tabo bawan Allah ka gaya ma bakan magana shi ma ya gaya ma kuma ta ta tabbata yanzu shi ya ce yayi hangen nesa Musa bai mahaukacin shi kuma annan Musa ce to ni ko wurin ma na wani ma ni ma fa na yi hangen nesa ko Fir'auna fa mahaukaci halakacce ne kai halaka za kai kawai ba wani abu to wani ne azunnuka ya Musa wa masburan ko ai haliku in wai ni la azunnuka ya fir'aunu ni ina zaton ka da ya fir'aunu duk ka ga zannu zannu azunnuka azunnuka ni ma ina zato sai dai ka san zaton annabawa tabbata tabbata ne wai ni la azunnuka ni ma ina zaton ka ya fir'aunu ya kai fir'aunu masburan halikan halakakke ne firasatu musa hangen nesan annan musa sadaka ta yi gaskiya wa firasatu fir'auna hangen nesan fir'auna kuma zahaba ta tafi haba'an mansuran kura kawai zanna musa masura fir'auna ya zata annabi musa abin yi wa sihiri ne ai an matsazi ko an sihiri wa Musa rasulun annabi Musa fa ma'aikin Allah ne hakan da gaske sadiqun mai gaskiya ne wa Musa annabi Musa fa zanna ya zata annabi Fir'auna Fir'auna ko sai haliku zai halaka fa halaka sai halaka kuwa fa arada an yastabizahu min al-ardi fa aghraqnahu wa man ma'ahu jami'a shikenan da Fir'auna kuma ya ga wannan ta faru kuma fa arada an yastabizahu sai Fir'auna ya so ya rawar da su ayya halaka su yukhrijuhum ya kore su Musa wa qawmuhu annabi Musa da mutanansa min al-ard daga kasar Misra ard Misra da kasar Misra fa agarqanahu Allah yace sai muka dilmiya Fir'auna a cikin teku wa mamma abu da rundunar Fir'auna jami'an gabaki daya abin da ya niyya yi wa annabi Musa gashi nan shi mun masa wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila ilaskunu larad wa qulna sai muka faɗa min ba'dihi bayan halakar da Fir'auna li bani Isra'ila ga bani Isra'ila uskunu al-ard to yanzu aje a zauna gidan Fir'auna ma gabaki daya ku je ku zauna garin an halakar da mutan garin gaba daya idan mutum ya je ya zauna gidan wannan minista ya gano ɗaya gidan ministan ya kuma sai ya kwata kan da ce ga wani gida sun yaji duk mutanen an halakar da su ga baki ɗaya haka bani isra'ila suka zauna muka ce su zauna wato a ƙasan nan ta fir'auna ko sai suka zauna min ba'di igraqi bayan halakar da fir'auna li bani isra'ila uskunu al-arda su zauna ƙasar misra wa shamu da sham fa idza ja'a wa'du lakirati fa idza ja'a wa'du al-akhirati ina bi kullabi ba idan ranar kiyama ta zo idan ja'a wa'dul akhirati idan alƙawarin tashin kiyama ya zo ina bi kun zamu zo da ku gaba ɗayan kuma latiban a haɗe duk gaba ki da ayi muku misali jami'an zamu zo da ku gaba ki da antum wa ku da fir'auna ma duk zamu zo da ku mustamiyina ma haɗe da mai kirk da wanda ake da tagurin da musulmin da wanda aka ce na banzan da na kikin wa duk Allah zai zo da su ranar tashin kiyama dan a warware lannan za a ga na gaskiyan gangariya lannan za a ga ba na gaskiyan na gangariya ba Allah da kansa ne zai ware da nan ya ce wani ta zai yawa ya kai a rarrabu ku mujrimai ku yi haka ka musulmi su yi nan to duka baki da Allah ya samu daga cikin da zamu bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da waliyansa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam to wabil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala da gaskiya muka saukar da Qur'anin nan ba da wasa muka saukar da Qur'anin nan ba wa bil haqqi nazala kuma ya sauka da gaske ba abin da yake ya canja mana shi kama unzila kama yanda kama yanda aka saukar da shi haka ya sauka ba a canja komai ba yanda ya taho daga wajen Allah din nan haka ya sauka wajen manzo Allah yake karanta shi haka aka rubuta shi a takarda haka ya zo mana kuma har tashin kiyama ya koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala lam ya'tani tabdilun canjawa ba zai zo masa ba wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira ba mu aiko ka ba ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam illa mubashiran sai mai bishara ga man amana wanda ya imani da kai shi jannati kai wa bishara da aljanna wa nadira mai gargadi da man kafara bin man kafara wanda ya kafirta kuma kai masa gargadi bin nari da wuta wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'ala an-nasi ala mukul kuma mun saukar da qur'ani nan zallar qur'ana mun saukar da qur'anin nan faraqnahu mun rarraba shi wa qur'anan nan mun saukar da qur'anin nan kuma faraqnahu mun rarraba shi fi 20 sanatan a shekara 23 muka dinga zuwa ma da shi gutsure gutsure sura sura aya aya haka da an ga dama sai a zo da shi kwana daya rana daya ko Allah ya ajiye shi ya dinga zuwa da shi a rarraba a rarraba har shekara 23 ko wato 20 sanatan au salata wa 20 sanatan ko shekara 23 dan me muka haka li taqra'ahu 'ala nasi dan ka karanta shi ga mutane alamu kusin abu sa a hankula a hankula kan mutum ya dinga gaggawar abu gaggawa ta daga shekan ne har saukar da qur'anin shiriya ne dinga baki da amma Allah haka ya dinga zuwa da shi a hankula a hankula duk wanda aya da ta sauka kenan ya aiki da ita ya mutu shikenan iya nasa kenan ba ruwansa da sai raguwa bai zo ba ko kaza kaza kaza shi da suke hannun da ake ita ce taka duk ga baki ɗaya ko to har kuma da wannan abu ya gama kuma Allah ya cika Qur'ani mu kuma gashi ya zo mana cikakke wa nazzalnahu tanzila mun saukar da shi sassaukarwa sai an ba da shay'in wani abu bayan wani abu ala hasabil masali abu sawa to gwargwadon yanda ake bukata a lokacin da ake bukata haka muka saukar da shi wala minu bihi aw la tu'minu Kulga ya musu ya liku fari makata, faɗa liku fari makata, aminu bihi, ku yi imani da shi, aula tuminu bihi, ko ba ku yi imani da shi ba bai damu ba, ta hadidin wannan ban tsoro ne, amma ana so dai su yi imani da shi.
innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakiruna ila azqani sujadan wa yaquluna subhana rabbina In kana wa'adu rabbina la maf'ula, wato innal ladina utul ilma, kaga wannan da aka ba su ilimi min qablihi kafin zuwan Qur'ani Qur'anin nan kabla nuzulihi kafin saukar Qur'anin nan malaman wannan zamani da wato na daga Yahuda Nasara wanda Qur'anin nan kafin ya sauka dama su suna da littafan su wa hum mu'minu ahli kitab su ne mu'minan wato Yahuda Nasara ka Abdullahi bin Salam kama Abdullahi bin Salam da Yahuda ne ko yabi manzon Allah wa Salman al-Farisi da Salman al-Farisi ko banasare ne yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa Najashi da Najashi shi ma banasare ne wa gairihin da wa'ansun su idza yutla alaihi idan aka karanta musu Qur'anin nan yakiruna lil asqan ne sai ka ga sun haɗa sujada a kan wato haɓarsu goshinsu da haɓarsu amma da haɓa za ka ga ita ta kuma shafar ƙasa shi sa aka faɗe ta sai su haɗi masu suna masu sujada a go a haɓarsu ko sujada suna masu sujada waya kuluna sai ka suna cewa subhana rabbina tanzihan sarki ya tabbata ga ubangijinmu an kultul wa'adi Allah ba zai saba alƙawari ba dama ya gaya mana a cikin littafin mu zai aiko annabi Muhammad da Qur'ani to ga su sun zo in kana wa'adu rabbina haƙiƙa alƙawarin ubangijinmu ya kasance bin zulihi da saukar da shi wa ba'athun nabi da aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama la maqulan abun aikatawa ne wa yakiruna ila azqani yabquna wa yaziduhum khushu'a sai daga sun yi sujada sun haɗa sujada a bisa haƙoƙin su wannan maimaitawa ne amma ga wasu sufa kuma an ƙara yabquna har su dinga yin kuka ba sujada kawai ba kuma kaga suna kuka a cikin sujada wa yaziduhum sai qur'an alqur'ani sai qur'ani ya ƙara musu khushu'an kankan da kai tawazu'an lillahi kankan da kai ga Allah tabaraka wa ta'ala ilimi kankan da kai yake ƙarawa ba girman kai ba uludullaha awudur rahman yaqulu kafirai sun ce wane ya sa Muhammadu ne ya dinga Allahu ala shi ya ce kan mu bauta wa gumaka kan mu kira lata kan mu kira yaushe na ba lata gumakan nan ba Allah Rahamanu Rahimu Maliku Qudusu can suratul ashr din nan eh ai shi ma gumaka allolin nasa da yawa sai Allah ya ce a ba haka bane ga ya musu ka ko kalu sai suka kafirai suka ce yanhana Muhammad yana hana mu anna abu da ilahai da bauta ubangiji biyu wa huwa yad'u ilahan akar shi ma gashi yana kirawo ubangiji wani tare da Allah mu abin da muka sani Allah kawai shine sunan Allah bismika Allahumma dama sun san ma'anar Allahumma Allah duka baki da amma rahmanu musailamatul kazzabi kenan saboda karamcinsa da girmansa to musailama ya sa a kansu to ga shi ma yana kirawa Allah wani fanazala sai aya ta sauka ulga ya musu udullaha ko dai ku ce Allah ku kira sunan Allah ismul azim a cikin asma'ul husna wannan shine ismul azim din su Allah a cikin asma'ul husna to ko dai ku kira wannan ismul azim na asma'ul husna Allah a wajen urrahmana ko ku kirawo arrahmanu min asma'ihi tabaraka wa ta'ala shi ma yana daga sunansa Allahu huwa al-ismu Allah shine wannan suna allazi huwa alamu shi suna ne da aka saka wa zatin Allah ba dan wata sifa ko dan wani a'a shi alami ne la alamatu ba alama bane ba kaman yanzu idan ka ji misali idan ka ji an ce Kaduna masala to ila ya zama saboda sufar wani abu ne wayan suna nan suna ta magana wai ko kadan nan ko kaza kaza ko ko haka wanda suka sa mata suna suka saka mata kawai suka abu kila saboda sufar wani abu ne kila ko ba dan wani abu sai haka aka saka mata to shi Allah sunayensa ba dan wai wani sufar sa ko ko dan mai halitta ko dan mai da haka aka ce a'a suna ne tun bai kowa da kowa bai ka Allah tabarak azalan wa abadan shi Allah ne tabaraka wa ta'ala alamul la alamatu alami ne ga Allah tabaraka wa ta'ala ba wai alama ba to wannan shine Allahu dinnan ko ismu alamun ala zati shine sunan da yake hada kan zatin Allah shi kadai Allahu dinnan ma ta samma bi gairu wani bai ambaci kansa da Allahu ba ta samma bi jabbar wani azalimi ne kadai taba sawa kansa suna fa sahara badal hutaki anan cikin sa ya barki hanjin sa ya zube gaba daya zaba ataki anan ya narke fa mata bil jini ya mutu ataki anan fa mata samma bi ba wa ɗaya da ya isa ya sawa kansa suna haka wa kullul asma'i dukkan sunaye ya tasamma bihi ba'dul khalqi ba'dun halitta suna ambatan kansu da ita ko ar-rahmanu ko ar-rahimu ko maliku ko kaza sarki ubangiji ma a ce ma'ana duk wanda yake rike da bawa ko baban gida da ubangiji da baban gida duk abu ɗaya ne duk ba wani abu ba ubangiji kaza kaza sai dai idan muka kai sunan wajen Allah to wannan wajen ubangijinmu ne idan muka kai sunan wajen wanda ya mallaki bawa da za a ce da bawa kai waye ubangijinka ne sai ce wani don shi ya siyo ni shine ne ni ba ana nufin Allah ba to kuma aka ce Allah kuma wannan ta Allah ce gaba amma Allah ne da ba za ka ga Allah ya tarayya ga wannan suna a ga wani ba da baki da to da yawa Allah ya ba manzo Allah ragowa wa'annan sunaye daga bil mu'minina wa ukur rahim wa'ansu sun kirga suna 70 na Allah da Allah ya ambaci manzo Allah da shi wani sun ce ma duk asma'ullahi husna ana ambatan manzo Allah da su sai dai Allah ne kawai ba za a ba to hatta jabbaru hatta jabba manzo Allah mai dora karaya ba mai halakawa ba mai dora shari'a sallallahu alaihi wasallama wannan suna ne kadai wa kullu yata samma bi ba'd al-khalqi musailamatul kazzab musailama a cikin larabawa sammanar sahu ar-rahman ya ambaci kansa mai jin kai saboda jin kan mutan baki da yake da talakawa yana yawa talaka alheri amma na banza sai ya kuma da'awa annabtan manzo Allah ita ta halaka shi to ka gani wallahu la yatasamma bi ad amma sunan Allah wannan ba ambaci kowa da shi ba wa kullu ismin zaka ga kowanne sunan Allah yuzafu ila Allah ana raba shi zuwa Allah amma Allah ba a raba shi kowa waye allatifu Allah waye arrahufu Allah waye arrahmanu Allah waye almaliku waye Allah sai dai a raba shi da kan sai dai a ce Allah amma shi ba za a iya raba shi ba za a ce arrahmanu a'a to sanan zaka san shine ismal azim shine dirka su dirka baki daya to shi ba a raba shi zuwa komai huwa al-ismul azam shine ismi ismul azam az-zahiru na farad at-tis'atu wa tis'una sunayen Allah na zahiri dinnan na shari'a 79 ne bai hana akwai ƴan su ba sai dai Allah bai ambaci kansa da su ba to ba za a ambace su da su ba kaman inna Allah aduwwul lil kafirin Allah makiyin kafirai ne kaji Allah makiyin kafirai ne ko Allah ya zo kana ya adu ya adu wannan ba za a ambaci Allah da shi ba amma kuma na aduwwul lil kafirin بالمؤمنين ان الله بالناس لرؤوف رحيم الله ne jin dan halitta ne amma gashi za a ce ya ra'uf ya ra'uf ya rahim ya rahim ya mai jin kai ya mai jin kai ya mai tausayi ya mai tausayi saboda shi mai tausayin halitta ne to a take annan ma aduwul lil kafirin makiyin kafirai ne Allah ga lokaci ya adu ya adu ba ina wannan suna yayi zafi ba za a ambaci Allah da shi ba tabaraka wa ta'ala to su 79 huwa a azamuhum amma Allah shine mafi girman su ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna ayyan ma tad'u ay ayyu hazaini kowanne daga cikin wannan suna ka kira wata du ka kira fa huwa hasan mai kyau ne Allah ka kira kenan falahu yana nan li musammahu ma ga mai ambatan su ma'ana Allah ka kirawo Allah al-asma'ul husna sunaye kyawawa sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala Allahu wahidun Allah dai shi kadai ne walakin na asma'uhu sai dai sunayensa muta'addidatun tana da yawa Wa- an ce ai ko dan adam ya ga mutum da ya mayar da sunaye da yawa har ma sun malaman aida sun ce kasaratul asma'i tadullu ala sharafil musamma yawan sunaye tana nuna girman mai suna to Allah yana da sunaye da yawa tabaraka wa ta'ala walakin asma'uhu muta'addidatu wa asma'uhu husna sunayen Allah masu gir masu kyau hiya hadhihi al-asma' ita ce wannan sunaye kamar fil hadisi kamar yadda yazo a cikin hadisi اللهم إني أسألك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاه العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرجيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المهزي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الم- الم- المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور رواه الترمذي إمام الترمذي يا روي توشي وين سنة سنة ين الله واتو- واتو 99 هذه هي أسماء الله wannan ita ce sunayen Allah tis'atun wa tis'una tasa'in da tara man a hasaha duk wanda ya haddace ta kala jannatu zai shiga aljanna ba shakka duk wanda ya haddace ta dan aljanna ne manzo Allah ya faɗa an ka haddace ta kace dan dan aljanna ne wa isa'uha haddace ta din nan fi maqamil islam a dan tagaryan musulunci haddace ta sunna bismillah haddace wa'annan sunaye na Allah din nan duk wanda ya haddace wa'annan sunaye na Allah dan aljanna ne wannan ba shakka to haddace ta a matsayin musulunci man amana biha wanda ya imani da ita wa hafizaha ya haddace ta zai iya kawo ta da ka wannan 99 din nan wa ataka da haya kudurce to wannan dan aljanna ne wannan shine haddace a bandagariyar musulunci wa fi maqamil imani haddar wa'annan sunaye a muqamin imani kuwa man takallaka bi akhlaqiha wanda ya dabi'antu da dabi'o'inta an ce Allah ne jin kai ne kai ma ka dinga jin kan bayin Allah to yanzu ka haddace wannan suna an ce Allah mai rangwame ne kai ma ka dinga yabe wa bayan Allah to ka haddace suna kai ka haddace suna ba wai kawai dan ka karanto shi ba amma fa a matsayin imani a matsayin musulunci ko baka aikata shi ba inda ka haddace shi dan aljanna ne kai amma kuma wannan kuma yanzu ka aikata shi ma dukkan ɗabi'a shi da wannan sunaye na Allah to ma'ana ka haddace su kenan a matsayin imani man takallaka duk wanda ya ɗabi'a shi kalaki hada halinta to alladifu an ce Allah mai tausasa ne kai ma ka dinga tausasawa halitta to ka hadda ce alladifu wa fi maqamil ihsani a maqamin ihsani kuwa ma'arifa tunda dama musuluncin hawa uku ne islam iman ihsan wa fi maqamil ihsani a maqamin ihsani kuma man fana an wujudi duk wanda ya kare a cikin kansa wa baqiya bi wujudi hadhihi al-asma'i yawan da samu wannan suna kawai shi al- in ya bayar kawai al-mu'ti ne rannan kawai mu'ti ne yake bayarwa in ya hana kawai rannan al-mani'u ne kawai yake hanawa in ya amfanar rannan annasiru ne in ya cutar rannan azzaru ne kawai duk ga baki ga wane mutum to wannan to shi kuma shi ya haddace ta to wannan shi ya haddace ta wa hadhihi al-asma'u wa innan sunaye bayyana mun gaya muku lakum annaha haqiqatan arba'atul asma dukkan ta tana komawa suna hudu wa'annan sunaye gaba ɗaya tana koma suna hudu tana komawa al-awwal al-akhir al-zahir al-batin dukkan su a cikin su aka fito da wa'annan gaba ɗaya wa in shi ita in ka so kulta in kuma a malaman zahiri ne su ma dai har yau dai suna hutun ne kana koya malaman ilmul kalami malaman tauhidi kamar hayatul islam da kaza kaza kace zo ka ce musu al awwal al akhir al zahir al batin su kuma yaje ka ce tana koma suna hudu al hayyu al alimu al muridu al qadir su ma abin da suka faɗa kenan dai ɗaya ne duk ga baki da ko to tana koma wa'annan su alhayyu al'al Allah rayayye ne Allah masani ne Allah mai nufi ne Allah mai zartarwa ne tabaraka wa ta'ala al-awwal al-akhir al-zahir al arba'atu asma'i idza adabtaha hudu din nan idan ka ɗo- ka ka- ka- ka dangana ta ila hadaratu jam'il jam'i ka kawo hadaratu jam'il jam'i wato ita hakika ta kanta ko to shikenan in ka dora ta kan hudun nan ya zama nawa ya zama biyar allazi huwa hadaratu allati laysa fiha ismun ita hadaratu jam'il jam'i ita ce hadaran nan da ba ta da suna ba ta da suna ba ta da sifa to in ka dora ta kan waɗannan kanat kansa ta yanzu sunaye sun zama biyar kenan to shikenan kuma hadaratu ta faru da da nisabu kamsatu asma'in yanzu ka samu sunaye biyar kowane biyar din nan da kullun zahirin wa batin kowanne yana da sunan sarari da sunan boye ma'ana akwai nisabu kun sani kenan ko to ga biyar hadaratu ga biyar nisabu nawa kenan asharatun hadha huwa asharatun kamila wa bin nisbati to ita kanta goma idan ka idan ka kalli jam'ul jambi ka dauko hadaratul jambil jambi ko wanda ita ba ruwanta da wayannan biyar din duka baki da ita ita ce kawai ko ka dora ta kan wannan goma yanzu ya zama nawa kenan sha ɗaya a hada ashara sha ɗaya kenan wannan shine sirrin sha ɗaya sha ɗaya da za ka ga abubuwa a ce sha ɗaya sha ɗaya sha ɗaya to wa iza tajallat idan sha ɗayan nan sai tajalli haqa'iqu salasi haqiqoqi uku maza kenan ko idan suka bayyana cikin sha ɗayan nan ma'ana uku ta dace sha ɗaya nawa za ta baka talatin da uku sha ɗaya sau uku za ta baka karajar sai ka fita talatan wa talatin da talatin da uku fali haza sabi da haka wara da ya zo su sabbiyo a dinga yin tasbihi talatin da uku ta hamidi talatin da uku ta kabiri talatin in an gama sallah ya ka subhanallah subhanallah subhanallah talatin da uku alhamdulillah alhamdulillah talatin da uku ka ji abin da ake so ka gane dan haka ya zo su sabbi huna ku dinga tasbihi Allah ubangiji dubura kullu salatin bayan kowace sallah salatan wa salatina talatin da uku wa tahmaduna godu Allah dubura kullu salatin bayan kowace sallah salatan wa salatina wa tukabbiruna Allah ku kabbara Allah ku jirama Allah tabaraka wa ta'ala dubura kullu salatin bayan kowace sallah salatan wa salatina salasun wa salatina to talatin da uku kuma hazihi tajallat fi hadaratis salati sai tajalli a cikin hazarori guda uku ma'ana cikin azalatu ko cikin abadat a daki kuma uku da talatin da uku a kuma dukan uku da ita nawa kenan casa'in da tara shi asma'ul husna sun dawo yadda suke an an dunkule su a hudu hudun an kuma buɗe su ta kuma ta dawowa su sai in mana jabra ba dan jabra kenan ma to talatin da uku ba sai ka zamanto talatin da uku kenan hadaratu sami ita ce wajen malaman zahiri ce ji da gani da magana to fa kana jattis atun wata suna talatin da koko azalatu الذات الأحدية الواحدية كوكو المحمدية الأحمدية الخلافة كوكو كوكو to fa karaja tis'atan wa tis'una an kada ka ya fito 99 lillahi tis'atun wa tis'una isman shi yasa Allah yana da suna 94 li'atun illa wahidan dari ba daya man ahasa duk wanda ya hada shi ta dakal jannat dan aljanna da duk wanda ya san wannan isman azim wuta ba su shi ba inda yake ba ba su wanda yake kusa da shi ma wuta ba su ba to amma kuma ka haddace na zahirin ma أتكار الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المحب حق الصبور كاي wannan kowa ya kokari ya haddace abu ne mai girma kwarai da gaske to kuma kowa ya kokari ya haddace a aikace kuma kowa ya kokari ya haddace a fana'ance kai ka haddace a fana'ance duk gaba ki da to wannan shi ne ko to wanda ya yi wato a hasaha wanda hada ce to shikenan da kalan jannatin shi ka wa bin nisbati ila hadaratu jam'i jam'i to ita ma ta sa'in da karan ai har yadda ya ga jam'il jam'i kana kallon ta dai ko to dora mata jam'il jam'i mana sai ya zama me dari ya cika dari kenan fa idza nazarna idan muka duba bin nisbati zuwa ɗarin nan ila zahiri ha wa batiniha idan zahirinta da batininta yanzu ta zama nawa kenan ɗari biyu a kowace ɗaya ɗarin nan a dubi zahirinta da batininta nawa kenan ɗari biyu ko ɗari biyu ɗin nan da ki hazaratul kamsu da ita da biyar da ɗari biyu ɗari biyu sau biyar nawa dubu dubu to shi dama sunayen an ce dubu ne takunu alfa an ce suna Allah dubu ko wa bin nazarat ila hadarat jam'il jam'i to in ita ma dubun ga jam'il jam'i tana kallon in ka dora nawa kenan dubu da ɗaya alfin wahid dubu da ɗaya kenan fa iya haka za haka take kuma haka haka ya tafiya kuma da gashi nan to to wannan shine wato sunayen Allah sai kuma suna da fassara don kuma ka ɗabi'ance su a aikace ka ɗabi'ance su wato a aikace suna da kuma fassara don ka ɗabi'ance su a aikace Allahu dama Allahu Allahu Allahu kawai to Allahu Allahu ko har za a ce ko to Ar-Rahmanu kuma mai jin kai ka dinga jin kai kai ma Ar-Rahimu mai jin kan muminai kuma bayan ka ji kan kowa da kowa kuma ka dinga kallon musulmai da wani jin kai na daban ka zama arrahimu amma ko ko kafirin ma ka ji kansa shi ma ai halitta Allah ne saboda arrahman dama mai mai kyauta magamiya a nan duniya ya ba wa kafiri ya ba mumini nan duniya ba wai dan ko wannan kafiri da ba a bashi ba annabi ibrahim yayi bako ya zo ya nemi abinci annabi ibrahim ya ce to kaga da zaka musulunta sai in baka yace to in dan dai sai na musulunta ne kakka bani kaga sai an jima shi kenan mutum ya kama hanya ya tafi sai Allah ya aiko masa ibrahim mutumin nan yau shekara ta tamanin ina azurta shi ya kafirce mu amma ban kula da kowaye ba ni dai kawai azurta shi nake amma kai dan abincin lokaci guda ka ce sai ya mutu to ai gaya ma ai sai annabi ibrahim ya bi mutum tafiya ta dadewa da gudu har ya cimma yau Allah kai hakuri ka dawo ita saboda me na zo ka yace wallahi ubangiji na ya zarge ni akan ka akai na ubangijin ka ya zarge ka yace yace a to ubangijin ka wannan shi ya dace a bauta in dai haka ta faru to almaliku sarki tabaraka wa ta'ala to ka zama sarkin kanka wajen ibada ka tilasta wa kanka kai ibada ba ka zama sarkin talaka ka dinga wahalar da su ba amma dole kuma sai an yi sarki din alqudusu abin tsarkakewa ko mai tsarki ko tsarkin kanta Allah kudusu ne tabaraka wa ta'ala ko assalamu Allah tabaraka wa ta'ala shi assalamu ne mai ba wa bayinsa lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala ba ya halice mu don ya halaka mu ba. Allah ba nufinsa ya halaka mu ko ya faɗa da mu ko ya kaza kaza kaza ba ko? Ba wannan ba wannan ne Allah tabaraka wa mai tausasa bayinsa ne yana tausasa musu. Al-muminu Allah tabaraka wa ta'ala abin amincewa ne kowa ya amincewa Allah ba tsoron Allah ba kawai raya za ka yi a zuciyanka ba ai ni tsoro ma nake je wajensa wani ya ce ai da haka shi ko san sallah yana ba zai je ya sanar Allah kuma ya wahalar da shi za a azu a uzu billahi kai wa Allah mumuna Allah almumin ne yana biya ma in dai dan ni ne abin da na dan dora ma sai zo lafiya kalan kamar kai ne kawai ka fito daga gidan ka koma gida me kake tsoro babu Allah abin amince wajen bayan sa sun amince masa tabaraka wa ta'ala wannan irin tsoronluka da ake ba saboda akwai wani shaitani yana nan inda ya ji wannan ba zai bi ba da zai ji an ce Allah ba komai da abin sa zai kai to sai ya ji kuma akwai mala'iku masu kirka dirkan kulki gilazun shidadun masu kaza karfi da waye in karfi yake takawa sai ga wani sun fi shi ya ji kuma la ya asuna Allah ma amara hum ya qalna ba in fa suka kama ya suna duka ba ba dan ya ce dan Allah ku bari ma to ya ƙara jawo fushi ma kenan ko tunda dama ai shi ya sa su aiki da ya ga mutum sai ji tsoro al muhaimin Allah shine mai shaida aikin bayansa shi ya kewaye bayansa gaba kida al azizu mai girma tabaraka wa ta'ala al jabbaru mai rinjaye tabaraka wa ta'ala al mutakabbiru kasaitaccen sarki tabaraka wa ta'ala mai ji da sarauta in kai ma kana ji da abin da yake to Allah almutakabbir ne da haka ka sako shi Allah mai ji da sarauta ne alkaliqu mahalici albari'u mafarin halitta shi ya kago halitta almusawwir shine mai suranta ta mai hota mai hotanta ta shi yake sassaka ta yanda ya ga dama ya bari ya baki ya dogo ya kaza tabar algafaru mai yawan gafara alqaharu mai yawan rinjaye tabaraka wa ta'ala alwahabu mai yawan kyauta mai yawan baiwa dan haka duk waɗannan sunaye akwai abin da za a baka suka dinga karantawa sai wannan abin ya same ka yanzu Allah alwahabu ne mai kyauta ne wahabiyya kyautar Allah akwai kasabi sururi akwai wahab kyautan Allah tabaraka wa ta'ala duk mulkin nan da Suleiman ya samu duk abin da annabi Suleiman ya samu wannan sunan ya kira sau ɗaya tak amma dai shi annabi ne to kai kuma ita kiran saman ka gani yanda za a yi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab wahhab kawai yace shi kenan da aka ba shi wannan mulki da ba wanda zai iya wannan mulki to ko dai kai ba annabi bane da ai karanta wahabin ita wajen wahabin ka gani mana ko ka zo wajen wani bayan Allah ya yi ba izini yanzu yanzu ya ga abu ya zo ko ya arrazaku mai yawan azurtawa sai alfattahu mai buɗi mai budawa tabaraka ko mai hukunci ha to fata hadara fatihi din nan na zahiri da na baɗi ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fatihi ne ma'arifa fatihi ne sanin ilimai fatihi ne duk gabaki da alfatihi lima ubuli Allah ka buda mana tabaraka ba wai sai budi na arziki shi kai ake cewa fatihi ba na komai ma na komai ma din nan hatta bakin ka da wannan suna da aiki ba da ba zai bude ba kuma ka da ba zai farji ba zai bude da ya fito ba da wannan suna da ya aiki ba al-alimu masani tabaraka wa ta'ala al-qabidu mai danke arzikin bayinsa in bai ga dama ba albasidu mai shimfa ko mai dankar mai tsaurin kai mai sakin fuska ga wanda ya bi shi alhafizu mai kaskantar da makiyinsa arrafi'u mai ɗaukaka masoyinsa almu'izzu mai girmama masoyinsa Allah ka samu daga ciki almusullu mai kaskantar da makiyinsa asami'u mai ji albasiru mai gani alhakamu mai hukunci al'adalu mai adalci alladifu mai tausasawa tabaraka wa ta'ala alkhabiru masanin zahiri da boye al'alimu mai jinkirta hukuma ba zai yi azaba ba mai hakuri ko ka ce mai jinkirta hukuma al'azimu mai girma al-ghafuru mai yawan gafara ash-shakuru mai sakamakon in ka gode masa al-aliyu madaukaki al-kabiru mai girma al-hafizu mai kiyayewa al-muqitu mai mai tserar da halitta ko halakar da wanda ya saba masa al-hasibu mai lissafi komai ya lissafe shi ko ko mala'ika mika'ilu da aka sashi zai dinga lissafin ba wajen Allah ya zafi ya gajiya ba kamar mika'ilu shine raskwana din shine kwamfutar da ake ta ake komai da shi shi ya ko ruwa ake shi ya iddige adadin ruwan gaba ki ga kuma ai daga Allah Allah ya bashi aljalilu mai girma alkarimu mai yawan karamci tabaraka wa ta'ala sabida yawan karamcinsa hadda za a gaya wa bayi karamcinsa to an tona asirin karamcinsa da sai shaidani ya kashe danci saboda ya isa karanci ranar tashin kiyama wannan sunan ma zai lakanta mana dan musira ya ayyu al-insan ma garraka bi rabbikal karim kai dan adam me ya rude ka din nan ka saba ubangijin nan naka mai karanci manzo Allah sai ya amsa mana manzo Allah ya ji mai karatu yana sai manzo Allah ya ce garrahu karamu ai karancin Allah ne ya rude shi kamar yanzu miloniya ya ji an ce wai ɗansa ya ji ya yi fataka da kuɗi sai ya zo ya ce kai ɗan alhaji me yasa ka je kai fataka da kuɗi ai ya bashi amsa ko ina dan alhaji ya yi wa insanu ma garraka bi rabbikal karim man Allah yake garrahu karamuhu karamcin Allah ne ya rude shi tabaraka wa ta'ala muna da ubangiji ne kai mu shakata jama'a mu fantama mu dan yi abin da muka iya dai amma mu fantama kan mutum ya dinga sawa a ransa Allah azabtar da shi to yayi wa Allah mummunan fahimta husnul zanni billahi wa husnul zanni bi ibadillah duk wayannan karatuka na banza duk a watsar da su ko shi malamin ƙarya yake ba ba sun su yake yi ba kaga mutum ya dage kamar shi ne argiji ya nuna Allah ma wani mai halakawa ne mai azaba ne mutum ma ya dinga jin wajen me aka halice shi ne kai dan me aka halice ka khalifan Allah ne ka ba sayyidina Abbas a Madina yana taku kai kai yana taku wani ya ce masa baka tsoron girman kai ba ce kai imani ne walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'mini wa ana minal mu'minina kaza kaza mu ga girman Allah mu dinga bauta masa mu dinga ambatansa mu yi abin da muka iya muna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna da masoyan manzon Allah shi kansa Allah ranar tashin kiyama duk in an yi ceto wani abu ma ba a faɗa sai a tona asirin hazara duk in an yi ceto annabawan sun yi waliyan sun yi ma'addatan sun yi abokan cikin Allah sun yi duk an gaba sai ragowa Allah zai ce wa'annan fa ba a cece ba su ga mai ceto za su da mai ce kukai kukai to bari ku ga alhamur rahimi na shi ma ya nasa duk mai kwayar zarra ta imani sai alhamur rahimi na ya cece shi dofan alhamur rahimi na zai yi hukumato tabaraka wa ta'ala wai duk wani dan jin kai ubangiji ya fi shi jin kai duk wani tausayin da ka ji a ranka ubangiji ya fi alhamur rahimi ne tabaraka wa ta'ala ya alhamur rahimi alkarimu Allah mai karanci arraqibu mai bibiyan komai yana kula da komai tabaraka wa ta'ala almajidu mai amsa addu'a alwasi'u mai alwati alhakimu gwani alwadudu mai san bayinsa abun so shi kansa yana san bayinsa Allah alwadudu ne masoyin za ka mutum yana wurin alwadudu dan ne dan budurwa za ta so ne to kayi bishara ubangijin kama yana son ka Ubangiji alwadudi ne, mai son bayinsa, kuma shi ma Ubangijin alwadudi ne, mu ma bayinsa muna son kayanmu. Ba wani wanda bai son Ubangiji, sai dai hikimar Ubangiji ya aiko ma'aika, to yanzu ka bar sansa ta wani waje ka bi ta wajen ma'aika. Amma ko za ka iya shiga gari baka ga kasuwa ba ko a mutanenta ko baka ga mayanka ko ba wani gari da za ka ga ko wani tarihi da za ka ji an ce ba su da wajen ibada ko ice sa ce a sa bauta akan Allah ne ko ruwa sa bauta akan Allah ne wannan alwadu ce ba wani wanda zai san ba wani wanda za ka gaya in ba dan iskan daji pagan ya ce amma amma ko ba ma guje ko dawa ya ce Allah ce ya dinga bauta saboda da haka lokacin mahaukacin banza mahaukacin wani wannan ita ya ce kai Allah ne kaga sai wai in mutum ya ki sharar kasuwa sharar masallaci ya yi sharar kasuwa in baka bauta Allah ta hanyar ma'aika ba dai kai ma ka je ka shato shirmanka kuma wannan bai karɓo ba amma to tun da dai kowa yana son Allah to mu zo mu bi shi ta hanyar ma'aika to amma fa in ka zo wajen hanyar ma'aika kuma ka kai wasa alwadud ne Allah almajidu mai girma alba'isu mai tashin halitta ashahidu mai shaida aikin bayansa alhaqqu matabbaci alwakilu abin dogaro alqawiyyu mai karfi tabaraka wa ta'ala almatinu mai karfi dai alwaliyu masoyi alhamidu abin yabo almuhsi mai kirga aikin bayansa almubdi'u mai fara halitta almu'idu mai mayarwa almuhyi mai raya almumitu mai kashewa alhayyu rayayye alqayyumu matabbaci alwajidu mai samar da komai almajidu mai girmamawa alwahidu makadaici tabaraka wa ta'ala as-samadu abin nufi da bukata alqadiru mai iko almuqtadiru mai bada iko almuqaddimu mai gabatarwa almuakkiru mai jinkirtawa al'awwalu shine na farko to nan za a so a ce shine na farko kaman abu shine farkon kanta tabaraka wata'ala shine farko al'akiru shine karshe na karshe az-zahiru mabayyani shine a sarari al-batinu na koye shine a ciki kuma alwali majibincin al'amura almuta'ali madaukaki albarru mai alkhairi tabaraka wa ta'ala mu ga girman Allah Allah ne mai alkhairi mu roƙi alkhairi yana nan wajen Allah atawabu mai mai yawan karɓar tuba almuntakimu mai azaba mai halakawa al'abu mai rangwame arra'uf mai tausasawa malikan mulki mamallakin mulki zul jalali mai girma wal ikrami da alkhairi almuqsitu mai adalci aljami'u mai matattaru wanda ya tattare komai alganiyu mawadaci almuguni mai wadatarwa mai wadatawa almu'udi mai bayarwa almani'u mai hanawa addaru mai cutarwa annabi'u mai amfanarwa annuru haske mai haskakawa Allahu nuru samawati alhadi mai shiryawa albadi'u wanda ya kage halitta albaki wanzaje alwaris wanda zai gada komai arrashidu mai shiryawa asaburu mai hakuri jalla jalaluhu kokari a haddace su Allahumma salli ala sayyidina لا إله إلا أنت سبحان ربك والحمد لله رب العالمين